an wa takaice abin da yake cikin hudu ba bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala ‘yan uwa musan da cewa makiyan musulunci makiyan addini irin abin da yake tare da musulmi na alaƙa ta tushen addininsu ta haɗuwar kai da mintunta juna da rashin kula daga ina ka zo waye ya kai wannan addinin zaman shi shine jigo wannan al'amari abu ne kwarai mu ne ba san muhimmancin shi ba kuma ka aka da muhimmancin alaka ta yan uwantaka ta soyayya ta musulunci to da su suna hangen wannan abin daga nesa kuma suna mai shiri yaya za a yi wannan alaka ta mu ta lalace yan uwa shi yasa kuke ga kullum suna ƙoƙarin tado fitintunu na ƙabilanci na maganar yanki na maganar mace maganar jiha ababe ne na ji kullum in wata dalili wata occasion ta zo da ƙwarai suna ba da mahimmancin kulawa da maganar raba kan al'umma yan uwa wannan shine kaidin makiyan addini suna sun girmama suna kula da ba da mahimmanci da alfahari da ƙabila ko da yanki ta wannan hanya suka raba musulmi gari gari ƙasa ƙasa al'umma al'umma an yi kasar ma a yi maganar jiha bayan jiha maganar yanki irin wani abin hanyoyi ne na maganar da sunan ci gaba amma da hanyoyi ne na raba kan al'umma kan ku samu haɗuwa balle a tushen addini in kowa ya san maganar haɗuwa ita ce ci gaba ku haɗu ku yi ƙari ku rabu ku lalace ta haka shi kuka sun ba da mahimmanci ƙwarai ta wannan hanya kuma abin da kai ci wasu daga cikin musulmi sun karɓa wannan kira a ka su kawo ba wannan kira na raba kan al'umma sun ɗauke shi ƙwarai ta ɓangaren launinka ɓangaren ƙabilaka ɓangaren ƙungiyarka kowa iya dangane ƙabilaka daban tawa daban yankinka daban nawa daban ƙasarka daban ta daban kinan kowa ta kan shi yake ba ruwan kowa da kowa wannan ya ƙone ya lalace in ma zai same shi ba ruwanka wannan shine gurin makiyan addini kuma abin takaici wasu daga cikin musulmi na ɗaukan wannan abin suna ƙara yaɗa shi ɗan uwa wannan al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam ƙwarai yayi faɗakarwa yayi bayani akan shi ya ma al'ummar shi kashe game da wannan al'amari wata rana cikin wani jihadi an ta yi jihadi sai wani a cikin musulmi wani muhajir sai ya bigi wani cikin ansar wannan bugu da mishi sai wannan muhajiri he ne mu ansar he ne ma'agaji yalar ansar kenan ƙabilin shi kenan ya manta da a yanzu ƙabilin shi ke nema ta kai mai agaji shi ma shin haka shi ma muhajir ya ce yalar muhajirin ya muhajirai kenan yanzu kowa tashi ta isa mushi wannan magana wata wata imam bukhari sai Allah ya ji yadda annabi shi wannan magana magana ka ce shin menene wannan da'awa irin ta jahiliya a musulunci da'awar kabila da'awar gida a musulunci annabi ke labari irin abin da ya wakana bayan dai anan ya ce musu da'uwa fa inna muntina ku bar wannan magana wannan magana ta kabila ta kabilanci manzo Allah ce magana ce tsami take wari take ba bukatar ta ba abu ne ce mai tsami wannan ruwa ta Imam Bukhari cikin wata ruwa ta Imam ta Imam Ahmad annabi ke wannan ke ba labari Ubay ibn Ka'ab ke cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani cikin musulmi annabi ji iya cewa ni ne wani dan wane iya alfahari da uwaye da kakanni iya ma wani musulmi alfahari da asali sai jin haka sai mazan da Allah ya kake wasu labarin wani abu da ya wakana a cikin banu Isra'il lokacin annabi Musa alayhi salam yace lokacin Musa alayhi salam an sami irin wannan al'amari wani yake alfahari da ƙabila ɗan wane jikan wane sai da ya jiro kakannu tara shi kuma ɗayan ya ce ni yawa ɗan wane kuma ni ɗan musulunci ne islam kuɗa sai annabi ce wannan magana da aka yi sai allah subhanahu wa ta'ala yawa nan musa wahayi cewa ka sanar da wa'annan jama'a taka wa'annan masu masu alfahari da ƙabila uwaye masu kakannu ma kafire ne ma ya ce wannan da yake dangane zuwa ga kakannu tara ka gaya mai shi ne na gomansu a wuta shi ne na gomansu a gidan wuta shi wannan wanda yake dangana da islam kurin uwa da shi da wanda yake dangana guda biyun daga shirin na uku su gidan aljanna in wani mai a takaice mas'ala ce ta maganar hadarin maganar isa da kabila jinsi na kaza ni dan kaza ne dan asali ne mu ne kaza yan asali ka manta da babbar alaka ta ka addini maganar kalmar shahada kuran Allah subhanahu wata'ala ba mu labarin cikin cikin hujurat iya kira ya ku mutane mu muka halice ku Allah ya halice ku tsakanin namiji da mace yayi kabila kabila taushi taushi yanki yanki yace li ta'aruf kurin manwar haka dan a gane wannan daga ina yake wannan daga ina yake wannan shine kurin manuwa a wajen Allah ce don haka mahi girma a wajen Allah a cikinku wanda ya kowa tsoron Allah ba ruwan Allah kai dan waje kan wani babu wanda aka yi da azurwa ko zinariya kowa daga ƙasa daga mani aka yi shi a cikin hajjin bankwana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyamin tashrik yayi wata huduba ta ɗauke yauni ta isar da sako yayi kira ya ku mutane ku sani ubangijinku guda ne dukan ku ɗaya kuke daga adam kuke don haka babu wani bambancin balarabe akan ajami ba bambancin ja akan baki ko baki akan wari duka bambanci tsakaninku tsoron Allah kun shi ne uwa kusan da maganar cewa turawa suna ganin wannan alaƙa ta mu kuma ba sa santa kuma wasu musulmi na ɗaga wannan abin na ba ku labari lokaci da magana cewa wani tun amin na santaran sai samali ta yahudu ya huto an zuwan shekara arba'in da hudu da huto wani mutumin alman ne turai daidai kusan ƙarshen a yakin duniya aka sa shi aiki bincike kan babban ɗan adawa na turai islam ya ba su hanyoyi cin nasara akan islam ya yawo tun daga yamma har zuwa ƙarshen indonesia ya yawo duk ƙasashen musulmi ya bincike iyakar bincike raforkin da ya kawo ya ce musulmi suna da wani jigo guda uku idan muna son cin nasara mu kau da madama su yasa mallita nashi islam islam ko ta ga musulunci shine ƙarfin gobe islam shi yake da avenir a gaba abin da sun littafi nashi ya ce shawara da zai bada yanzu yaƙi na bindiga da mamayewa ba ta fa'ida ga wani mutanen sai an biyo ta yaƙi na hikima strategy ba ta bindiga ba ya ce mun biyo wani abin guda uku ya za a yi mu kare wannan abin guda uku da yake suke tare da shi matuƙa wannan abin guda uku akwai su a cikin musulmi wala har abada dinin da muka yi wata ran hisma mai haɗa abu guda uku da ya ambato a ciki akwai maganar wa'annan yalo al'umma ce ba ruwanta na indonesia da na maroc na maroc da na nigeria ba ruwansu da maganar yanki ko maganar kabila wannan addinin ya ga masu cewa a kama abu guda ne a wancan zamani haka ya kawo bayani ya ce wannan al'amari himiya ya za a yi mu ɗauke wannan al'amari na haɗin kansu kuma ta hanyoyin hikima ba da ƙarfi ba duk hanyar da Allah ba su abin da za a raba kan al'umma kunga wannan iya cikin jigo abu na uku uku da ka guda na biyu ya ce ya lura ƙasashen musulmi duk wani arziki na tiran na ɗabi'a da Allah ya saman ƙasa su suka malaki mahi yawan iya hannunsu arziki na tiran wanda Allah ya saman ƙasa petrol ne ƙarye ne iranium ne in menene mahi yawan iya hannun musulmi ya ce sai mun bi abu hanyar da za a yi lalle abu ne a ƙasarsu amma ya za a yi mu mu more shi kasa more shi yanzu ba haka ake ba iya hannunsu amma ya za a yi mu mu more shi ya an bi hanyar da za a yi mu samu cin nasara kan haka abu na uku ya ce an lura suna da albar suna da yawan funkudu mana ce yawan aihuwa aihuwa suna da al'umma ce mai yawan aihuwa karuwa take da wuri ya ce sai mun yaya za a yi mu rage yawansu da wannan abin uku yau haka wani ba mu ne muke barci a kamun ka ba wannan shawara ce ba turai nan da shekara wajen 84 litaya ma da yi bayan karyawan shi yan wajen haka a yau muna ji nan da yan kwargi na baka wannan bayanin cewa wallahi ɗan siyasa zai iya kunna muku wuta ya ƙona ƙasa ya tsere wallahi a ka ta kashe ku iya can gehi in ma turai in ma amurka bai zama cikin ku wallahi me hankali wallahi da su suna nan ba abin suke talla ina ta wani hanya kuma abin mamaki za ga musulmi har ma fahimci addini iyaya da irin wannan abin abin da ya bar tsoro cikin yan uwa musulmi ahli sunna hirji wa iyawa da wata wata audio wata kabila tana aibanta wasu mu mu yarda ba kabila biyu yace wallahi bani shurari wallahi yace wallahi bani shurara wallahi amma na fahimci abin da suke faɗi cikin hiransu wasu kabila ce suke aibanta wasu wasu ke alfakari ga wasu su ne kaza su ne kaza wannan abin kaga kana yadawa kana yada wutar fitina cikin al'umma yan wa a Nijar waye yake magana da sunan wata kabila waye ba wani dan siyasa ko wani gashi mu muna magana da sunan bare bare ko Hausawa ko bugaje ko Larabawa a ce in yi magana su suka yi magana kuma mutum dan duniya lalatacce ya shiga daki ya kashi ho magana iya dakin shi kai ka dauka kana yadawa a wannan ce kaza an ce maka to waye ce maka kaza waye ga maka mutane sun mutane mu shiga hankalin wallahi suna nan mutane lalatattu akwai akwai kabila ko ina kusu ko su gurin su su kawo ta fitina ta kabilanci kuma baka cin kuma dan uwa ga kana a da maka barbare ba zabar me ba haushe ba larabe buzu da wani guda muna rayuwa cikin ambiance cikin dadi amma so suke su kawo yan uwa wallahi mu karanci labarin abin da ya karanta a Rwanda abin da ya kawo addini ci gaba a Rwanda an yaƙi kowa sun haƙi lakai na kabilanci amma wallahi haka lo musulmi ba ruwansu wata kabila kake Rwanda ko Burundi aka ce an lura bayan kada yaƙi duk inda kai je inda kai musulmi ne ba ruwansu ta kabilanci da aka yi suka rayu cikin lahiya ƙarshe da bayan an kada yaƙi har yau suka samu matsaya cikin ƙasar wannan musulunci ya ci gaba daga wannan abin cewa islam babu wannan abin yan wa asalin siyasar mu nan hatta Nijar wallahi ba kabilanci a cikin ta babu jahanci yan wanda karanci tarihin Johor da Jibbo Johor da Jibbo kuzan ne yan jiha ɗaya ne yan uwa ne kuzan ne amma anan kakanni mu nawa aka shi saboda saboda Jibbo ra'ayi ne kurb ina ra'ayin wani aka yi wuri da nonko wa da kane ne wallahi in suka zo ganin kamfani a da yake gida ɗaya suke sabka wannan wannan wannan lagaba na shi bai sani ba gidan kakan shi ake sabka gidan alhaji umaru ne yake sa abeni shi ke sabka da jawar jawar jibbu gida dai suka sabka su tsare a shi hukumin gari ana bala'i yan gari karshe wani yake ga mun tsohon da yake ga mun yace ni na ba su shawara bai kamata ba ko ana barhima da ku a gari ko sabka a gida guda kamata ku sauye gida wallahi kaga yan uwa ne amma nan an gari ba yan uwa mutane da aka kashe tsakanin maradi zandar akan sawaba kowa sani an kashe wasu wasu yi kaso wasu sun sha a musu azaba wasu an kore su kurin akan ra'ayi ne ba ruwan su kabila shi kurin jibba suke so ra'ayin shi dan dan none jori ɗan suke son wi an jori ɗan sawaba ɗan yara da kidan wa haka tushen siyasar mu ba kabilanci wato dan haka wallahi mu kauce mu kabilanci kai ra'ayinka kai ra'ayinka inawa amma wallahi kawo wuta wani dan gari kaza ne kabila kaza ne ba abin da zai gyara mu duniyar lahira kuma wallahi duk wanda ya daure kada ka abu ne mai wasa a yau maka audio ka yada kai ma Allah ya kama ka wallahi wallahi dan fitina ce wallahi fitina ce wallahi fitina ce kana hada wani bala'i ne cikin al'umma ka hada wannan wannan gama kaza kaza ya shiga daki ya yi magana shi da sunan kabilar shi yawa makayya ce ke harshen irin nasu ya yada dan kama fitina kurin wani wa shine gurin turawa mu halka mu zamanto cikin hankalinmu mu yi hankali ra'ayi kai ra'ayinka a matsayin wannan alaka tamu muna wata Allah tabbatar da ita Allah haɗa kan al'umma, Allah haɗa kanmu, Allah raba mu da wargajewa ta siyasa. Allah mana kanta aminar bil alimi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا tabbas
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahalin sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a 24 ga wata na jimadar ula hijira shekara 442 wanda ya dace da takwas ga watan farko shekara 2021 a sati da ya gabata mun tsaya cikin tafsirin surat maryam mun tsaya aya ta 62 shine yau insha Allah za mu tashi aya ta 63 ta surat maryam kahin nan akwai tambaya ko ƙarin neman ƙarin bayani kuma Eh, bayani da na yanwa a ɗazu kan mas'ala ta hudu ba jan hankali babba wanda za mu halka a kan shi mas'alar yada sharri duk wanda ya yada sharri yana da kifilin min bayani da na yi na irin miyagun mutane cewa alhamdulillah babu wani a Nijar ko wata siyasa ko wani ɗan siyasa wanda yake magana da sunan kabilar shi gaba ɗaya babu ba wanda wata kabila ta zaɓa in yi magana da sunanmu ne musan da haka aka yi samun lalataccen mutum a kowane ɓangare da ya kira irin wannan kira ƙazamin kira na maganar ƙabilanci ko yi ta kanshi ko yin aibata wata ƙabila zai shiga ɗaki shirya sai ya yada ma wani kai ma ka samu ka yada ka tura duk wanda ya yada iya da kamsu a ciki shan mata mu lura da yada sharri ko alkhairi don alkhairi ne haka in sharri ne haka za ka ranka ya ɓaci ka ɓata ma wani rai kuma a kunna wutar fitina ta wannan hanya kana ta musu a ciki da haka mai hatara mu yi ƙoƙarin bin ladabi musulmi muke na ka ce islam musulmi na kwarai iya neman bin abin da manzan da allah ya kusa ba kai shi manzala ya tsarantar da mu ya tsoratar da mu ya mana kashe kan kan kabilanci da bambanci ɗaukar wani abu daban bayan wannan addini mu yi ƙoƙarin riƙe wannan ladabi shi ne zai amfane mu shi ne zai kai mu gaba kuma shi ne su makiyan addini suke harare su mata shi idan su mata shi burinsa ya cika ya kamata mu yi hankali kuma manzala ya bayani duk wanda irin wannan dawa da ta bai tare da ni da sami na man da ga da jahiliya annabi ce bai tare da kai wanda kaje shi ka da'awa ta kiran kabilanci wannan ra'ayi na wani abu misali cewa ko da uwaye da kakannu ba kuma kawai siyasa ba kawai siyasa ba a nan da jigo na kabilanci ko ja na baku misali na siyasa da aka yi muguwa ta farko a nijar yar da ada sawaba wi da nun waɗannan mutane biyu da jibbo amani da jor amani kuzan ne dan wa dan uwan juna ne jihar su ɗaya jigo su ɗaya amma ku diba da yake ra'ayi ne da magarawa da maraɗawa ɗan nan wajen nawa aka shi an lahira kuna ba da didirin kin jiratawa wanda ba a faɗa ka adam garin nan magariya a halga ka faɗa gaban kowa kan kurin ra'ayin jibbo wasu ra'ayin yarda kaga a nan akwai kabilanci haka ta wuce lahiya da ba haka da kowa kabila ba haka kenan jigon ma siyasar ba kawatar kabilanci ba wallahi ko ta kakanmu dan irin take son wannan ba Allah jibbo hata su su ci yace maka ai shi cikin dare ya zo mutumin ya aka ya musa ya wuce kamar malaika je ta kai cikin dare mutumin ya zo kurin soyayya ce kurin wallahi haka ga tsayi da yawa nan nawa kake kakannin nawa kake aka shi wani aka shi Allah wasu kasu shekara goma wasu gudun hijira amma duka ba maganar kabila ko maganar jiha kudin ra'ayi ne kenan kan mu wuce wannan ka wani abu ya taso tsakanin mu ra'ayi ne kowa bai abin da yake so ra'ayi wanda ba magana amma ka tsaye ne kudin wannan ko sharri ga wannan don kurin bai ta bai taka siyasa Allah ta muke sai wannan tambaya da yake yana ga alama saman fahimta ne sabo ne na ga alama don wuce ke don Allah malam amma cikakken bayani akan sadatul fatihi ka samu ne haka ne kai daga abu dan abu ne dan uwa a takaice a jumlace maganar sadatul fatihi me ya kawo asalin rigima kan duk musulmi mai imani ya imani Allah subhanahu wataala ya hadi a Qur'ani inna Allah mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah da kanshi da mala'iku suna ma wannan alamun salati ya ku masu imani ku min salati da aminci sallama wannan Allah ne umarni to wannan salatin da Allah ya ce a yi nasa ƙur'ani ne manzan da Allah ya koyi yana raye saboda wannan aya duka sahabai ga su abubakar umar usman ali da maimanin sahabai kwarai shawa asalin laramcin babu wanda zai ka gudunmuwa ya rasu da gatawa gatawa ta suka ya rasu lalla allah man umarnin mu maka salati ba mu san salatin ya za maka wannan salatin ba sai larabci su ba larabci da larabci ba koyo suka yi ba ba wanda je kawo shi kanshi kuma annabin kanshi ba kudin shi annabin Allah mazan Allah bai ce bukata ina jiran wahayi ta an ce ba yana malaka jibril ka abin wajen da ke cewa sai da shiga wani halin canjin yanayi na wahayi iya warwarewa sai ce kulu ku ce da shi ma wahayi ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اصلا صلاتك الى ابراهيم يعني انا كل فزيل دama kan shi to wannan annabi ya koya shi ya hudu fadala ta in kai dai Allah zai ma goma amma babu inda manzon Allah ko sahabbai suka ta wannan salatin ya kai rabin ƙur'ani balle ya kai ga ƙur'ani balle a ce ya yi ƙur'ani so dubu shidda ko wata ruwaya har dubu ɗari shi cikin wani abin muryana a rubuce a littafin da yake hannun masu ita jawar ma'ani yau ma iya nan an kasa ya kasuwa zagani ko an kace ya ce ba ka siya wani ba ce ya baka nashi in ƙari na aka amince na kasuwa an ba magana yan uwa wannan shi kawo da daman farkon halin suna da a farko da aka tashi suka ce to jama'a wannan salatin da aka yi wannan magana na ɗaya ne ka ga cewa ga wani abu da yi ƙur'ani su ɗaya ma har dubu shida kuma farko suna a wurin tafsiri ɗaya cikin malamai a garin na wannan ɗarika ɗaya cikin yan waya nan dare ya ce wai malam wannan magana an ce ta yi ƙur'anin su dubu shi da kawai malam cikin jama'a wurin tafsiri ya ce na ƙara maka dubu goma sha ɗaya ba kaga inda ya ce ma abu mai daba kaga akwai sauki a ga abu to ce ya yi wani ta dubu goma sha biyu ma ba wani matsala komi ta yi daidai wannan ɗaya cikin manyan malamai na wani ɗarika a najeriya da afirka ta yamma har iya ba da misali masu cewa ba ta yi ba wasu ilimi ne yake ba da misali yanzu misali kwalbar turare kaga yan karama ce ko ya ka sa aljihunka da tuluruwa wanne ya yawa tuluruwa ya yawa ko waye wa turare ka ta kala amma ba da ka wake nan qur'ani shine tuluruwa sasafata shi ita ce turare haka ne ba wani ba ko ba ba ba nan abari aka karada kuma ake hodi yake tare da shi to wannan shine dalilin da ahlus sunna suka ce la abu na biyu a kanta a rubuce cikin mutum na cikin tawon nasu aka ce meye ma jikonta mamadul bakari wanda ya zo da ita karni shekarar shijira dubu da ɗari bakwai da wani abu kayan amurta jani ya zo kayan amurta jani shi shi ne wai ya nemi salati ya nemi allabai salati wajen ba a nuna wajen wai a labarin ya shiga ka'aba sai da ya kwana arba'in bai hutu ba kwana ka biyan bukata kwana arba'in bai hudu ba bayan kwana arba'in sai malin da jira ahulun malak fi warakatin min nur sai almalak malawai mai zama malaka sai ga malaka jibril ya zo ya zo mai da ita a takardar haske ko qur'ani a allo aka rubuta da kashi da takarda ita kuma a takardar haske aka zo bayan manzo ya koma ga Allah shekara ɗaruruwa ko dubu da wani abu kaji wannan ma kaga ba karamar rigima ba ce ba karamar abin inkari ba ne ba kuma suna tabbatar ce ba na abu ne mai wa iyaye wasu da aka wasu ne dalilai kuma ana kyamar ko muna kyamar talatul fati ba ma yin ta kuma ka ce ba mu yarda ba da yin ta ba mu yarda ba da ita ma mun yarda talatul salatu ibrahimiya wanda manzon Allah ya karantar da al'umma ta hanyar wahayi kuma shi kanshi ba a ce ba Qur'ani so ɗaya ma ba za su rubuce ta dan wannan shine a takaice tarihin da ka tambaya muna wa annabi sallallahu shi zai ce ai ahlus sunna ba sa ma annabi salati ƙarya ce muna ma annabi salatin da Allah ya ce a mishi wa duk sallah ma sai mun yi a duk tahiyya ma sai mun yi wannan shine sunna shine ahlus sunna Allah ta bice mu ci gaba da mu
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا na Allah subhanahu wa ta'ala ina ishara game da abin da ya gabata na labarin labarin aljannan mazamna wadda Allah mai rahama ya ma bayan shi alƙawalinta a gaibu a halin da ba su gani ba kuma shi alƙawalin Allah alƙawali ne mai zauwa babu shakka kan shi alabar labarin a wannan gida na aljanna babu maganar banza illa aminci tabbatar aminci kuma da ci da sha abincin aljanna baya yankewa sahiya da marici wannan ishara ce ta abin da baya yanke na can babu dare babu rana amma abin da baya yankewa ke shi da Allah ce tilka aljanna wannan aljanna da ka ba mu labari allati nurisu min ibadina man kana taqiya ita ce muke gadarwa da bayinmu amma bayi bawa wanda yake da tsoron Allah kina akwai alƙawalin gidan aljanna da duk bawa mai tsoron Allah Allah samu layin bayan matsuwar shi ci gaba وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا نعم wannan aya cikin sahih bukhari cikin sabon sabkar wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗan jinkiri jimawa na zawar malaka jibril bai zo ba tsawon lokaci ranar ya gashi ya zo bayan ɗan cirewa ta kwana biyu shi ne ce ma mana uka ta zuwa nan aksa mai wata zuwa da jibril me ya hana ka nan baka ba baka mana ka kai jinkirin zawa kaman da ba kaman da ba kai jinkiri me ka haka nan akan shi ne Allah subhanahu wataala aka saukar da aya ake bashi jawabin wannan tambaya da ta hanyar Allah saukar da wahayi ta hanyar malaka jibril wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ai ba ma sauka ƙasa saman duniya yadda ra'ayin muna sauka ne da izinin ubangijinka sai an aiko mu idan ba aiko mu ba za mu zawa da kanmu ba na barke muke jagoranci abin da kanmu a mu ma ban umarni muke ba ma sauka sai da izinin ubangijinka lahu ma bayna aydina wa ma khalfana Allah shi ke kula da mu lamarin mu a hannun shi gaba da baya su ce duniya da lafiya duk abin da muke ciki da waje Allah ke kontrolan shi ke duwa da kuma kin babu wani abu da muka mallaka da ina mallaka jibril ya yi abin da na ga dama ni ma bi ne kuma na ƙarƙashin tasarrufin Allah subhanahu wata'ala don haka fa'abudu wurin ka ci gaba da bautar Allah wannan ubangiji wastabir li ibadati kuma ka jimre ka zama mai jimiri mai jin haƙuri ka jimire ma bautar Allah ya da haƙuri ya da jimiri azumin ne cikin zaki sallar cikin sanyi ka jimire da wahala kan bautar Allah dan ya jimire ya yaƙi da zuciya eh lahu ashe na kalla ke lahu ma bayna aidina wa ma halfana Allah ke da abu gaba da baya mana ya san abin da ke gaba da baya namu ima ce lamarin duniya da lahira komai a nan yake wa ma bayna zalik da abin da ke tsakanin mana na ce me abin da ke tsakanin gaban mu da bayan mu wasu na ce ana nihi an yi an san akwai duniya rayuwa ta duniya kuma akwai ta lahira shi ana nihin rayuwa ta barzakhiya ko ko wannan busa da aka ce za a yi Allah zai busa kowa ya mutu ba kowa ba komi duniya ba ji lahira ba kuma an bar duniya ke shi ke nan ishara ce an wata duka lamarin komi na shi a hannu komi a hannun shi ko ce ma'ana gaba da baya da tsakanin wannan kan babu wani abu da yake ta da karkashin kulawar Allah subhanahu wataala wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka baya mantuwa bai man mana bai mance ka ba ko Allah bai mantuwa duka sifa da Allah bai mantuwa shine ta rabbus samawati wal ardi kuma bainahuma Allah subhanahu wata'ala shine ubangiji ma'ana mulkan wa khalqan wa abida shine mamallaki shine mahallicin sammai da kasai duka nashi ne kuma yace ma bayinu ma haka duk halittun da suke tsakanin sama da ƙasa gaba daya nashi ne mulkin shi ne halittar shi ne bayan suke gare shi ta abin da ke sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su da haka wani ubangijin fa'abudu ka ci gaba da bauta mishi wastabir li ibadatihi ka jimre ana kai hakurin bautar Allah subhanahu wataala hal ta'lamu lahu samia ka ji wani mai sunan Allah Rahman ka taba ji babu babu Allah kurum Allah ji ka ji God ka ji irkoi ka ji ubangiji ka ji Allah kurum Allah ji babu wannan bashi shine kurum Allah wa Rahman kana ka yi shirka sani da girman Allah na Allah ci gaba
ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا نعم ويقول الإنسان na Allah subhanahu wataala ba mu labarin halin wauta ta dan adam balle wanda yake mara mana kahu da mara imani iya cewa a idza ma mitu la sawfa ukhruju hayya shi yanzu in na mutu za a sake guddo ni a tado ni da ina ina mai rai iya mamaki ya za a yi bayan ya mutu ya lalace a tado shi a matsayin mai rai Allah ta awala ya zukuru da insanu an na harkana mai kawar wani kuciya shi mai wani magana jinsi na mutum bai tunani mun yi shi kahin yanzu ai da babu shi gaba ɗaya ma babu ta halitta mai suna mutum ba ma adamcin gaba ɗaya a sama ƙasa ga ƙasa ga sama ga turmamu ga rana ga komi babu wata halitta ta jinsi mai suna ma adam balle kai kuma wannan mahalicin shine ya so kuma ya halitta irin taka ya yi ga ka na mutum ba eh abin da aka kone maka ko babanka ko babanka ta maka ko ta hanci mai kyau ta maka ko baki mai kyau ko kunduwa mai kyau ko wani abu mai kyau babanka ya maka ba wani da wani ya maka balle Nijar ko Najeriya haka ya kai shi yanda ya so yi ka ko yi ka mai hankali ko kuma hukunci kana kallo da dan uwa ma ku ci ma aya ce ma ku ci ma ku aya ce wajen Allah ka zama hukunci mutum da kaman kai ba wani abu na halitta wanda yake bayan naka ba komi irin naka da mashi makuci kuro haka Allah su kai ma da yake ɗan zai koma buci kenan wannan hikima kenan Allah mai wannan hikima shi ne ya so tsari na mutum a wannan tsari kuma ga halittunin da yawa sun yi mu kai sun yi mu girma sun yi mu jima ma a duniyar amma ba su da hankali irin na ɗan adam dole abun ma Allah godiya ne to da ce shi Allah kai tunatar da mai wani magana mai tunanin ya za a yi bayan na mutu na zama ƙasa a ce a tado ne to ka tuna bawan Allah ai da an yi ka kuma da babu kai to wancan shi ne Allah ta fi ta ajab wanta ajab fa ajaban qaulum ai zami tana wanta ajab fa ajaban qaulum ai zami tana kunna turaban تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد نعم نعلة وإن إن ذاك وإن تعجب فعجب قولهم إن باوع الآن ذاك ما مايك أن عدم هو أن عدم فعجب قولهم أبو ما مايك مقالر كاولي da suke cewa a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid ana ko ta kware wucewa ya za a yanzu mun mutu mun lalace za a sake maido mu halitta sabuwa wani akwai akwai wauta kanta rashin tunanin abin da ya gabata ne inda har mutum na tunanin abin da ya gabata shi wata ruwaya da Imam Bukhari ya rutu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa yaqulu ta'ala kadzabani ibn adam kullahu dhalik an yukadzibani وأعذاني ابن آدم ولم يكن له أن يذيني أما تكذبوا إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول خلق بأهون عليه من آخره وأما أذاه إياه فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سكسي البخاري كتير كرسي ماذا يجب أن أبان تشوى الله سبحانه وتعالى تشوى أن آدم إياه إليتدني alhali bai dace ba ga ɗan adam da karitar da ni dace ɗan adam yana cutar da ni abinda bai dace ba a ce ya cutar da ni me ya karyatar da ni da ɗan adam ke yi Allah ce cewa Allah ba zai tado ni bayan mutuwa ba ai Allah ce ai ko amini daga hankali sake abu bayan shi ya yi sauki akan kirkira kirkira ta yi wahala yanzu kamfani za a shiga na masu ilimi za ta bincike ta bincike a wadda wani model an yi jima ya ma an biya mana ilimin wannan model amma an ga tsere na gaba sai a dubu in mota ce in inji ne in sabu ma ne ne ko sabu da gomi kenan ko din hankali ya san harkon abu ya yi wahala to ya zaka mamaki medo abu da dama akwai shi aka sake me ya zaka mamaki ka sake shi kana kenan kwaye akwai wauta ta mai inkari ko shakkar ta doshi bayan mutuwa wanda lemuwa wani abu ne wanda wancan kahurai a can da ga jahilcin ga kahurci suka ga bayewa kuma kahuran na yanzu duk da kahurcin sun ga dai wannan ba matsala ba ce ba a ce an ka komo duniya kamar yadda kake suna ganin abu na a ilimance sun yi imani da haka abin zai iya wakana illa babu imani da allah ne kurum ma bane wanda yake mai yiwuwa ba wani wahala kan shi ko a ilimin ce a ilimin da Allah ya hana ba musu da su wanda sun yake da abubi ga jahilci ga kawurci su gudun zai da kawurcin an sa mun yayiwa amma kawurcin Allah Allah shi da mu dan Allah ce gaba fawrabbika
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
to na Allah ya ce bayan da fadar Allah subhanahu wataala na awala ya zukuru da insanu anna halakana min kabal mutum bai tunani mu muka yi shi kahin yanzu wala muka sha da babu wani abu mai suna dan adam ba wani Allah ce fawo rabbik Allah yana rantsuwa da kanshi kenan ina rantsu ina rantsuwa da ubangijinka Allah kenan la nahshurannahum washayatin mutane gaba daya da shedanu gaba daya za mu tattaro su mu tado su a filin kiyama ثم لنهجرنهم حول جهنم جثيا za mu kawo su gabakin jahannama gaba daya a gurfani nan imma dan ya taba cewa ingantatta annabi sallallahu alaihi ke cewa yake ba sahabbai labari za a canza wannan kasa da nasun qur'ani da sunna za a canza wannan kasa da muke rayuwa akan a canza wata ƙasa sabuwa a kanta ma za a yi sari ganin haka sabon ya rasulullah ɗan na sai mai zuru to idan an ce za a canza ƙasa a ina mutane suke ya ce kuma alajisir kuma alajisir suna kan kadarkun sarari gaba ɗaya nan za a jisa kuma a kan ƙasa sabuwa ta kuma a shiga bayani duk yawan duniya ta ce za mu taro su da mutum da aljani da mutum shaidanu su mula nuhujar nan za mu kawo su haula jahannama jisiya gehen jahannama a gurwane kowai ga suna a gurwane sun mula nan zi'an na min kulle shi ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا
na'am kuma ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا idan Allah ya tattara su a hilin kiyama a wuri guda kuma yace summa lananzi'anna min kulli shi'atin ayyum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya Allah ya san kowa ce za a diba kowace group kowace jama'a kowace adaifa za a diba waye babban dan duniya babban shege babban mugun sai an diba wanda yake mugun tsageran da manyan za a fara za a tsamo su su malanin zi'anna min kulli shi'atin da kowace jama'a za a diba tsagerin za a fara zaƙulowa adib ayyuhum ashaddu ala rahman itiya adiba za a zaƙulo duk wanda ya tsawon kai ga Allah mai rahama kuma Allah ya san komi ita sun malana alam billadin hum aula bi hasiliya Allah ta mun kowa sanin kowa irin azabar da ta dace da shi za za kuno kowa kuma da matsayin azabar shi kowa abin da yi Allah ya sani amma za a fara da manyan su su fara shiga kuma a ranka tura sauran ana tsini majuna haka za ta tabbata hilin kiyama ya Allah ci gaba
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا na'am
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
tabbas Allah ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikinku sai ya bi ta wuta kuma kana ala rabbika hataman muqaddiya kuma bi ta wutan wani alkawali ne wajibi da Allah ya dora ma kanshi kowa sai ya bi ta wuta magana kenan kowa sai ya bi ta wuta to amma ya ce sun manunajin ladina taƙau wani zaru zalimi na fi hajjiziya za mu tsiratar da masu tsoron Allah mu bar azzalimai a cikinta a gurbani wannan matsala ta cewa kowa sai ya bi ta wuta ta ruwaya na abdullahi bin rawaha na cikin sahabbai ya ta da kai bai lahiya da matar shi sai ta ga ya fashe da kuka ta kai mai tambaya ma yi biki kan mai gisa ga kuka ya ce wallahi abinda nake tunawa na tuna faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hakaman maqdiya cewa babu wani sai ya bi ta wuta kuma alƙawali ne Allah ya ɗora maka ya ce matsalata ban sani ba na tsira ko ba na tsira ba ina cikin wani za su tsira ko ban na ciki shi ne tashin hankali na kuma haka akwai abu masara cikin magabata wanda shi ma irin wanda ya koran wannan aya na cewa inda yake cewa shi da ma samsam ma ba a yi shi yake cewa burin shi saboda ce yanzu wannan matsala ce tabbas ga mu shiga amma mutawa babu tabbas hasan basari na san cikin malaman tarbiyya ya ga wani yana kilkila dariya iya kilkila ya shaɗa dariya wata yace bawan Allah hal ataka annaka walidun nar ka samu labari zaka bi ta wuta ta kware ya ce hal a ta annaka sabiru ana ka samu labari kana cikin masu tsira daga ita ya ce a ita kuma to dare wani gaba dariya kan kamata a zama zai a walake akwai aiki a gaban ka in wa wannan abu ne tabbas zai wakana bi ta wuta shine wata rana hafsa radiyallahu anha sai bukhari ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa ina hatar inni la arju alla yadkhula an-nar insha Allah wa ahad ahadan ahadun shaida badar wa hudaybiya madalla kace ina hatar duk wanda ya je hudaybiya ko ya badar mana ba zai shiga wuta ba kenan da akwai ta akwai bishara a masa bishara duk da ya je badar bai shiga wuta aljanna ko bishara ta Allah akwai bishara kuma na da'at rudwan mutumin dubu da ɗari biyar wannan Allah tabbatar da yari su an kare to sai jin haka ita hafsa tana ji kuma ta san gashi Allah subhanahu wata'ala ce wa in minkum illa wariduha kuma shi ta kullum mutum ya yi aiki da hujjin da ya sani da wani kama kishe ta kaka kyale kai shuru ka cikin rudu ka cikin imuwa a ka tambaya me yasa ni na san kaza kuma na an ce kaza me dalili malam kuma bai cikin a ce ai rashin ladabi ne ko rashin kunya ce ya kuma sai ɗaukar malamin tambaya kamar ko kure malami ne ko a abin da so kace kakka sani ko ka ji na da ɗan makai kakka zama a cikin ɗarmin kai abin da zama na addini ka samu bayani kan kai waye ana son zama akan basira eh ana sa rayuwa addini kan basira ba kan hudu ba har sai ya rasulullah ya za ka yi wannan magana ka ce wannan ba sun shiga wata bayan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman muqaddiya ya rasulullah ya za ka yi wannan magana ka ce da Allah ya ce ko wata ba ta mutan sai ya ce hafsa da ke jiba ya ce sun wani na jirgin ta kan wannan zarar zalimin na fiya jisiya ai gidan ai a gaban ayar ya ce mata da ke jiba shi Allah ce bayan an bata wutar sun wani na jirgin na takawo wani zarar zalimin na fiya jisiya za mu tseratar da masu tsoron Allah ya yi a bar azalimai a gurfani a cikinta kenan wannan bi ta wuta shine bi irin na sira'i mai imani zai wuce lafiya lau makaranta ruwaya a nan a nan sallallahu alaihi ya bada labari ke ta rasa shi ne kama tafon gada ce wadda ake bi a tsallaka aljanna nan kasa wuta ce nan kasa na ya ce akwai ƙugiyoyi da aka sa kuma an ba su umarni suna warto 'yan wuta ana hucewa mun ce wani zai huce ya ce kamar walƙiya wani zai wuce kamar gudun iska wani zai wuce kamar doki maguji a dubu wani zai wuce kamar kato maguji wani zai wuce hatta kai gararrehi annabi ce ke ce ke ce ta jaribiya ma amalu annabi ce ta jaribiya amalu kowa aiki shi ke bashi vitas ke wucewa gudun wucewa shi gwalgwadon aikinka gwalgwadon gaugawa ka wajen wuce sarai ya ce haka za a rinka yi hatta kai wanda ne wannan ƙugiya da take karto mutane wani ita na mace fanaji makwadaci wani zai zo ya tsira amma ya sha karta tana kartawa iya ja tana karta iya ja tana kartawa zai huce da rauni a je dai an huce a da ka fadawa Allah kiyaye kenan wannan shine kenan za a bi ta saman shiradi shine wanda yake azalimi dan wuta sai ya kasa mai rabo sai wuce Allah samu wuce lafiya wannan shine abin da yake wannan aya bayan rantsuwa tabbaci daga Allah kuma Allah zai tsare tsame masu imani daga cikin halin azaba wannan shi wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana cewa iya wata duk mutumin da ya rasa iya uku ya ce layan wata ahadu ya zama musulmin salasu min amina wulad ta masu nar illa ta halittar kasar ba wanda zai rasa iya uku ya yi haƙuri rasuwar iya uku wuta ba za ta taɓa shi ba ya ce illa ta halittar kasar bai ta halittar kasar wannan ayat da allah ya rantsuwa kowa zai rubu sai wannan ke wuta sai dai ya bi ta sama irin wuta wuta sharaɗi kenan akwai bishara ga rasuwar ɗa ka yi haƙuri ka rasa ɗa ka yi haƙuri akwai lada ƙwarai eh akwai lada lalace gaba
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا نعم وكم أهلكنا إذا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا
na'am dan wa'anan Allah subhanahu wata'ala na ba mu labarin wasu halayya daga cikin halin kaburai wanda ana karanta aya ko aka ba ko ba rusu yace wa idza tutula alaihim ayatuna bayinat idan ana karanta musu ayoyin mu ayoyin da bayanin su ayi like karara ba wata shubha maimakon su imani su amsa kiran Allah qala alladhina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqaina khairun maqaman wa ahsan nadiya su bai ko su jin me Allah yake cewa me ake ni da su a sai su diba matsayi idan aka karanta musu ayoyin sai su sai masu imani ayyul fariqaina mu da ku ko ta mun kawure ne ku ne musulmi masu imani ku diba man da mu da ku wani bangare ne wata su wani jama'a ne mu ko ku khairun maqaman wa ahsan nadiya su wa suka yi matsayi a gari suke da majalisi manyan da manyan mutane na sa alfakari da matsayi da maganar dukiya da 'yan goyon baya shi sha masa kai duniya kurum haka suke masu imani alfakari da gadara da yawa da matsayi kenan suna ga inda har kokare ne suka ta lokana kada masa bugu na ilai ai suka ce ya ku bayi ai wannan da kuka wannan mutanen laukana khairar masar unan inda har wannan addini zuci inda alkhairi ne ta fi kai ba kenan suna ga anan yadda dun anan duniya Allah ya yi ta su ya ba su matsayi da dukiya da komai wajen su kenan inda har abin kwarai na addini sun bi shi suka ce ban Allah bai alaka da bawa da kuɗi da talauci da maganar halin duniya matsayin duniya bai kwatanta alaka bawa da Allah Allah zai iya ba kawuri mai kawurci iyaka dukiya kamar da ba fir'auna su kawuna ko haka Allah zai iya gama mai imani da talauci ku zai gama mai imani da dukiya irin da ya ba annabi Sulaiman da annabi annabi Dawud akwai da yake so a duniya kudin su ma wanda shi shi shi ya amsa ka su fir'auna ka wurin ko shi kuma zuwa da izin da je narka zinare da azawai kurin da kasa za su narke suka fitowa ana mai aiki lulu ne aljani za su cikin wasu kullu su kwaso a yi gini ma a yi gini na lulu ba magana ba a yi an ajiye a kudu ba su su gini zai da lulu a nan musulman ko kenan wannan kowanne bai kusa da matsayinka a wajen allah a baka kudin ko a baka zama ka talaucin kenan wannan shirme ne gwada matsayi na duniya da alaka bayi da allah haka suke masu imani gori mu ne mu da ku su wane ne ayyul fadiqaini khairun maqaman wa sanadiya su wani bangare ne mu kuku wanzu kai matsayi kuma da abu ɗan ɗan ɗan daba na ta ɗan ɗan daba mu ce kowa ta majalisi ɗan fada waye ɗan fada to Allah ce wa kam ahlakana abanahum min qarn in suna magana matsayi ne da dukiya da tsawon Allah ce nawa ma'ana dewa muka hallakar a cikin zamun na kayansu manoman suke hum a samu a satan wari'iya kuna labarin adawa samudawa kan duke da komi ga su fir'auna wanda an hallakar da dewa al'ummomi kayanku wanda sun yi ku kayan burge wanda kayan adam da kayan da shiga ta tsafkin sun yi amma allah gama da su kenan ba a gwada ma alaƙar magana addini ba magana matsayi ko magana wani kayan duniya ko dukiya ba ba shi ba ne شكرا
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
na'am anan kuma Allah subhanahu wata'ala na ba manzon shi umarni na wata kamar nau'in mubahala ne an yi an yi kun ce ku ku ne na kware ku ne Allah ke sande ba ku anan duniya haka lahira ma haka ku ne abin ku ne kuke kanya da kware ce kula ga ya musu man kana fi dalalati falyamdullahu rahman madda mu ko ku duk wanda yake kan bata Allah ya ƙara Allah ya ƙara a ci gaba da yi ka Allah ya mana ka Allah ya shirye da shi a ci gaba da yi kowa da kan nashi a ƙara a ci gaba da yi kan Allah ya shirye da wani hatta idara a mai wa'adun har Allah sai ya aiko abin da ake alkawari ga masu ga masu imani ko ga ma'ana ga su kauce ma Allah sai abin da Allah yake alkawari ya zo imma al'azaba wa imma sa'a ɗayan bide ko a duniya Allah ya zo da azaba ya bayyana a ga wa Allah zai ma azaba ana za a gane ko kun ce ku mun ce mu ne mun ce gaskiya to a tsaya Allah bai kowa kan haka ku kuma ɗayan biyu ko azaba ta bayyana mu ko ku an gane waye na kwarai ko ka kiyama ta tashi a nan ma an gane wane ne na kwarai waye na banza fa sayalamuna man huwa sharrun makanan wa ad'afu julda anan za su sani za su gano waye ku ko su waye mahi sharrin matsayi matacce kuma waye yake da yan majalisa masu mana masu rauni yan wuta ba su da almanin daga ku kenan ku a nan kenan a bari kowa na kamata a tsaye da rigima a yi jiran in ma a zaba matashin kiyama na ce nau'i na nama bahala ga wani suke kafurai ne jika
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
نعم الله كتا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله سبحانه وتعالى na ƙarawa shiryayye shiriya shi mami magana wanda ke kan bata a bar shi a nan a bar shi kan batan shi wanda ya kai shiryawa alƙawari ne daga Allah Allah zai ƙara ma shiryayye shirya na ga shi ta hujja ta imani na ƙaruwa yana rabuwa imani na ƙaruwa da ƙaruwar aikinka kana aikin ibada kana kyauta ibada imaninka na karuwa kana rage ibada imaninka na ragewa suna kira ta ahlus sunna wal jamaa imani iya raguwa iya daduwa imaninka da wanda wani iya babbanta yace wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun maradda ababe al baqiyatu salihat mun karanta ba cikin kahf a fasara cewa ababe masu wanzuwa na kwarai wasu magabata sun tafsiri da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tawwa wala hawla wala quwwata illa billah wannan yan duka wasu ci a'a ana nihin kurin duk aikin da zaka yi na kwarai dan gobe kiyama shine ake manzuwa ake na kwarai manzuwa